أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أنتم ورحمكم الله باب اللدود babuna ladud shi ladud wato ɗura ce ake wa mai mara lafiya amma ba ta tsakiyar baki ba shi ta gefen baki wato ta gefen baki ta gefen ko nan ko nan ta gefe ake dura masa haka to shine ladud حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان قال حدثني موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشه عن ابا بكر رضي الله عنه wato abdullahi bin abdullahi bin abbas ya karɓo daga nana aisha allah ya dade ita take cewa ana ababakarin cewa sai na abubakar radiyallahu anhu allah ya dade shi kabbalan nabiya sallallahu alaihi wasallam huwa mayitu ya sumbanci annabi sallallahu alaihi wasallama bayan yayi wafaci kala ya ce wa kalar aisha tunana aisha ne ta ce ai ladadnahu mun dora masa wato magani fi maradihi a halin jinyarsa fajar ala shiru ilaina sai manzala ya haɗe yana ishara gare mu latar ludduni ka ku dura mu fakunna sai muka ce karahiyatar mari da wa'i wani abin da manzala yake yi abu ne na wato kin mara lafiya na magani domin al'ada duk mara lafiya baya son ba a son magani balle ma a ce har dura shi ma za a yi falamma a faƙa yayin da ya farka ƙala sai ya ce alam an haku an ta duni shin ba na hana ku ɗuri ku mun ɗure ba ƙulla sai muka ce a to karahiya talmari liddayi kin dai mara lafiya ne ga wato magani shi yasa yake faɗan wannan faƙala sai ya ce layab kafil baita a hadun illa ludda ba wanda zai saura a nan gidan sai shi ma an masa irin wannan durin wa ana an zuru ya ce ne ni ina gani kowa sai da aka masa illar abbas ke dai abbas abdulmutalib shi ne kaɗai fa innahu lam ya shahadukum shi kuma wato bai shaida bai halarto ku ba sanda ake wannan duran na mazala Allah alaihi wasallam ana zuhuri ko? to ai haka yake to karshen ne nake ganin ko an sami حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ام قيس عبيد بن عبد الله wato ya karbo daga ummu qais kala tace dakhaltu bimni li na shiga da dana ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama musu mansala sallallahu alaihi wasallama wa qad alaktu alaihi min al-uzrati ni wato nayi masa wato magani saboda wato ciwon wannan uzra al-uzra ciwo ne na makogoro makogoro yake kamawa wa qala sai manzo Allah ya ce alamata da garna aula da kunna bi hazal ilaj me isa kuke tura 'ya'yanku da wannan wato irin wannan wato magani alaikunna bi hazal uji na umarce ku da yin alaikun na bihazal udi na umarce ku da yin amfani da wannan itacen alhindi na hindiya fa inna fihi sab'ata ashfiyatin akwai warakar ma abubuwa guda bakwai a cikinsa minha daga cikin wato wato maganin da yake yi zatul jambi cutar wato mabuciyar bangare yus'adu kuma ana yin ɗura da shi minal uzurati daga saboda ciwon shi makogwaro wayu laddu kuma ana ɗura da shi min zatar jambi daga wannan cuta ta wato ɓangare wasa mitu zuhuri ya ce sai na zuhuri ya kula cewa bayyana lana isnani manzo Allah ya mana bayanin biyu walan yi bayin lana hamsatan bai mana sauran biyar ba dan bakwai ya ce haka yake ana kuma nassin haka yake sai da kake karanta nassin sai na kama ba daidai ke nassi na ba ko zafin azumi ne rai shi kenan to ƙultu lisbiyana ko? ƙultu lisbiyana sai na faɗa ga sufiyana na ce fa inda ma'amar cewa ma'amar ya ƙuri na cewa a alaƙatu alaihi eh ma'ana shi ba a alaƙatu anhu ba kenan a alaƙatu alaihi eh min al'uzurati ai ma'ana na yi masa magani na yi magani a kansa ƙala ya ce lam ya hafaz eh bai haddace ba ne innama ƙala a alaƙutu anhu a alaƙutu anhu ne ba alaihi ba ya ce shi kuma hafistu huna haddace a alaƙutu anhu ɗin min fi zuhuri daga bakin zuhuri eh wa safa sufiyanul gulama sai sufiyan ne sifanta gulama wato yaro wani yaro karamin yaro ya hannaku da ake masa tahaniki bil usbi da ɗan yatsu sai sifanta shi wa adkhala sufiyanu tuhunukihi wato sai wato sufiya ya shigar da hannunsa a cikin wato bakinsa inna ma ya ani kare da yana nufin rafa a hannukihi daga wato dasashinsa na cikin wato saman haƙori bi isbahi da ɗan yatsansa walam ya ƙul bai ce a aliku an hushe an ba bai ce a aliku ba ko bai ce a aliku ba kawai abin da na ruwaya ce kawai masaukiya to wallahi ni cutar take ne na so ne zan abin da gasu nan da yawa kai ba mamaki za ta iya zama ita ce masaukiya za ta iya zama kuma suna ɗaukar ta ko shan irin wato wato abin da suke suna shan ɓarin jiki din nan stroke za ta jami shi ma yana iya zama haka yanzu ga irin wannan su su wannan su wannan cutar da da shi cutar makogoro ga kusan duk mu ba mu da munan ba mu san su ba mu ba mu da su kuma mu amma fa mu muna da wasu wanda su can ba su da shi dama ko ina suna da wani abin da wani bangaren ba su yi kawai dai abin da aka samu aka yi hafuta aka yi amma yi kenan Allah sa masa albarka ku zauna kawai ku zauna kawai kowa in zauna waje da zauna zauna saurara to bismillah ina ka ja ina ka ja ina ka ja an ta sanawa babu al'uzurat babu shi ana ga? babu kawai? a takadimi da takiri kenan ya muje shi kenan أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وحده وانقلت أذن أزواجه في أن يمرض في بيته فأذن فخرج بين رجلين رجلاه بالأرض بين عباس وآخر فأخبرت ابن عباس فقال هل تدري من الرجل الآخر الذي لم يسم بآية قالت قلت لا قال هو علي قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما دخل بيتها اشتد به وجهه حريق علي من سبع كلام لم تحلل أو كيدهن لأني أخذ إلى الناس قالت فأجلسناه في سرر بحفظة النبي صلى الله عليه وسلم ثم حدثنا نفسه عليه من تلك الكلام حتى أن يشير إلينا أن قد فعلتن قالت وخرج إلى الناس فصلى لهم وخلوهم babu a حدثنا بشير بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر ويونس قال الزهري زهري يتي أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يا بان لاباري أن عائشة سوى أنا عائشة رضي الله عنها الله يرضى زوج النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال تاتي لما سقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جكين من قال صلى الله عليه وسلم يا نوي واشتد وجهه cutarsa ta yi tsanani to ista a zana a zuwa jihu sai nemi izinin matansa fi an yi marrada shi a jinyar safi bai ce a ɗakina ya ce fa'azin na lahu sai suka yi masa izini to faharaja sai ya fito bayan da rajulai tsakanin mutum biyu mutum biyu suka ɗauko shi da hudur jilahul arda ita hudur jilahul arda ƙasar kafarsa ma tana zane fil arda cikin ƙasa wana suka ɗauko shi wannan ya ɗauki nan kafaɗar wannan ya ɗauki wannan kafaɗar eh to amma kuma kafarsa tana jan ƙasa shine ce ta hudur jilafil ardu kafarsa tana tana zane a ƙasa ba su ɗaga shi ɗagawar da zai zama kafarsa ba ta taɓa ba ta taɓa ƙasar ba eh to shine bayan abbas sai an ɗauko shi tsakanin abbas ɗan abdul muttalib amminsa kenan wa akhara da wani to fa ahbartu ibnu abbas eh sai na ba da ibnu abbas labari nace qala qala nace qala sai nace da shi hal tadri min ar-rajul al-akhar alladhi lam tusammi aishatu eh ka san waye ɗayan mato ɗaya mutumin wanda na aisha ba ta faɗa ba eh ko kuma fa akhbartu ibn abbas sai na ba abdullahi dan abbas labari cewa an ana cewa mutum biyu sun ɗauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƙasarsa tana zane har kafarsa ma tana zana ƙasa amma an ji cewa da kai ne da wani to waye na biyun to kala to a nan kala din sai zama kamar shi ibnu abbas din ne shi ne ya faɗa ce hal ta diri man rajul akhar domin tunda da shi aka ɗauki manzo Allah to shi ne zai san waye na biyun sai ce ka san wane ne ɗaya mutumin allazi lam tusammi aishatu wanda aisha bata ambace shi ba qultu yace sai ya ce la ban san shi ba qala sai Ali- sai shi abbas ya ce huwa aliyu shi aliyu ne da Abdul- dan abi dalib qalat aishatu nana aisha ta ce qalat nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace ba adama da khala baitaha bayan ya shiga ɗakin ta bayan an ɗauko shi an shigar da shi ɗakin ta wasar da bihi waje uku jinyarsa kuma ta yi masa tsanani yana cikin wato tsananin rashin lafiya sai mazala sai ce hariku alayya min sab'i kirabin wato ku zuba min wato ruwa kamar wato tulu kamar bakwai ku zazzaga min ruwa ko salka bakwai ko tulu bakwai ku zazzage shi a kaina lam tu halal auke tuhunna ma'ana ba a warware ma marafan wato abin ɗora bakin salkan ba wato nan wato abin da ake nufi dai su zama cikakku ba waiwai ɗaurarru a dole a ɗaure su ba a ishara ce cewa su zama wato cikakkun wato tulna ne ruwan yana cike da ita ya ce la'alli me yiwa ce ni in na samu sauƙi a ahidu ilan nasi zan yi bayanin waye hilafa ga mutane ƙalar suna aisha ta ce fa'ajin lasinahu sai muka zaunar da shi manzala fi mihirabin lihabsata a cikin wani daro na na hafsa zojin nabi sallallahu alaihi wasallam ta annabi sallallahu alaihi wasallam sun matsafi ƙina sai muka haɗu na subbu alaihi min tilkal kirabi muna ta zuba masa ruwa daga wayannan sarkokin muna ta zazzage su a kansa hatta ja'ala yashiru ilaina har dai manzo Allah ya haɗe yana ishara gare mu an qad fa'altun na hakika kun aikata abin da na sa kuma na ya isa wa kharaja ila nasi sai kuma bayan da aka zuba masa ya samu sauki ya fita zuwa ga mutane wa lahum ya musu sallah wa khadabahum kuma ya musu huduba babul uzrat babun uzra shine ciwon wannan na halku na makogoro حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله زهري يتي واتو عبيد الله بن عبد الله يبان لاباري أن أم قيس يا أم قيس بنت محسن أم محسن الأسدية واتو الأسدية متونية واتو دنجن أس أسدو إيه أسد خزيمة سنة قبيلة أسد خزيمة كانت تاكسن من المهاجرين الأولي daga cikin wanda suka hijira na farko allati baya annan nabiya sallallahu alaihi wasallam wa'anda suka yi mubaya'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya ukhtu ukashata ita ya uwa ukashatu ce to akhbaratu ta ba shi labari annaha cewa ita atat rasul atat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi ibn lahad danta qad alaqat alaihi min al-uzrati ta yi masa magani saboda wannan ciwo na makogoro fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce alama ta da garna aulada kunna bi hazil ilahi me isa kuke tura yayanku zuwa ga irin wayannan magani alaikum bi hazal udul hindi na wato nushashe ku ga wannan wato itace na hindiya fa inna fihi sab'atu ashfiyatin akwai maganin wato cuta bakwai a cikin sa min ha daga cikin wannan cutar zatul jambi ita wannan cuta ta wato ta bangare wato yuridul kusta yana nufin wato wannan wato udul hindi din shine kusto da sunansa kenan nasu na can wahuwal udul hindi shine wato itace wato bahindi wa qala yunus malam yunus ya ce wai saka wai saka bin rashid da saka dan rashid an zahari an zuhuri daga zuhuri yace allaqat alaihi shi kuma a nasar wayar waccan kuma a alaqatu alaihi ko can baya shi kuma da yawan wannan ruwa sai ya ce allakat ko alaihi da duk dai bambancin ruwa ne babu dawa'il mabuluni babu maganin mai ciwon ciki in mutum yana ciwon ciki ya mai ya za a yi masa magani hadisna muhammad ibn basharin hadisna muhammad ibn ja'farin hadisna shubatu an qatada da an abil mutawakkili an abi sa'idin qala abil mutawakkili ya kabo daga abi sa'idin qala abi sa'idin yace ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya bagun annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ya ce da shi inna akhi hakika dai dan uwana istadlaqa batnuhu sakin sa cikin sa ya saki fa qala sai manzo Allah ya ce da shi iskihi asalan je kaka bashi zuma ya sha fasa qahu sai ya bashi ya sha fa qala sai ya dawo gun manzo Allah ya ce inni saqaitu ya rasulullah ni dai ya manzo Allah na shayar da shi zuma amma fa lam yazidu illa istidlaqa wato ba abin da zuma ta kara masa sai dai wato sakin cikin faƙara sai manzo Allah ya ce da shi sadaka Allahu Allah ya gaskiya wa ka zama badnu akhika cikin dan uwanka yayi karki yayi ƙarya ta ba hun naduru naduru ya mutu ba wannan hadisin an shubar daga shubata mutum da Allah ne ce fihi shifa'ul linnas ko mutum da Allah ya ce akwai wato waraka a cikin su ga mutane dole za a samu waraka eh ya sa manzo Allah ya ce to cikin dan uwanka ne yayi ƙarya amma Allah ya gaskiya to amma dai koma manzo Allah ya ce koma dai ya shayar da shi da ya koma ya shayar da shi din cikin ya tsaya babu la safara babu la safara babu safar to a nan sai suka ce safara dinnan huwa da'u ita cuta ce ya kuzul baɗina yana kama ciki wato duk dai wato akwai duk wacce ma ruwayar da suke cewa safar camfin wato babu wani safar ma'ana kamar wani hadisi da muka ja can baya kwanakin nan da yake cewa manzala yake cewa la hamata wala safara ba magana wani camfin safar a ce safar yana da zafi ba za a yi wani abu ba to wannan duk babu shi to kaga wacce ruwaya haka ita ba nan kuma wannan ruwayar ya nuna kuma safara din wata ana wata cuta ce to duk ma'ana haka take wancan daidai ne wannan ma daidai ne duk daidai suke eh domin za ka iya samun abu ɗaya a same shi yana wato yin abubuwa daban-daban eh, ana ma'ana ana nufin abu daban-daban da shi shi a nan da ya ce babu wannan shi safarar ɗin a nan shi cuta ce da yake kama a cikin ciki حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد عن سالم عن ابن شهاب قال ابن شهاب يجي اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ابو سلمة بن عبد الرحمن يا بال لاباري ان ابا هريره شو ابا هريره رضي الله عنه الله يجزي شي قال يجي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقه من الله صلى الله عليه وسلم قال يجي لا ادواء باب زوزو ولا سفر باب تشامبيون سفر ولا هامة باب هامته kamar yadda muka bayani hamatu wani tsuntsu ne wanda idan aka gan shi to sai an can ba za sai wato shikenan babu sa'a eh kamar a ce mutum duk sanda zai fito daga gida a ce to ya can ba duk sanda ya fito ya ga baka akuya to ba sa'a kamata ya koma gida kawai ko kuma duk sanda ya fito ya ga fara ko farin rago ko farin akuya ko farin tsuntsu to shikenan wannan ranar alfanu ce tana da kyau eh da shi ha mata wannan haka suke yin sa cikin ƙasashen laraba faƙala a rabiyu sai wani balaraban kawai ya ce ya rasu da laya manzala ba ma balu ibini me ya halin wato ibini raƙumana me ya halin raƙumana da kunu firramli wato raƙuna ba suna kasancewa a cikin yashi ka an na hazziba kai ka ce bayayi ne bayatil ba'irul ajrabu sai wato ba'iru sai shi kenan sai wani wato raƙumi mai wannan cuta ta kaska ne ko mai ƙazuwa sai ya zo shi kenan fayar da kullu bai ha shi kenan sai ya shiga tsakaninsu fayar jiribu har sai ya sa mata wannan ciwon ƙazuwa faƙara sai mazala ce da shi to idan har haka ne fa man a adal awwala waye ya sa wata farkon cutar ka gani ai duk wannan camfi ne Allah ne ya ai Allah ne ya sa ta farkon in an ce a wani guri agun wani aka dauka to ta ta farkon kuma agun wa ta dauka kaga babu wanda a ce agun ta dauka kaga Allah ne kenan ya sa rawahu zuhri zuhri ne ya rawaito wannan hadisin an abi salmata daga abi salmata wasu na nuna abi sinan da sinan dan abi sinan to babu zatul jami to wannan dai kamar maimaici ne kawai abinda za a lura da shi kawai saboda wato kamar ko sanadin ne ya bambanta kawai amma kusan da hadisi ɗaya ne da wancan wanda muka yi hadisi ne muhammadu abar na attabu bin bashirin an isa haka an da zuhuri ƙala to isa haka ya gabo daga zuhuri ƙala zuhuri ya ce abar ni ubaidullahi bin abdullah ubaidullah dan abdullahi ya bani labari anna umma qaisin cewa umma qaisin bint mihsanu yar mihsanu wa kanat min al muhajirat al awwal ta kasance tana daga cikin wanda suka hijira na farko allati baya anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka baya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya uhutu kashata ita yau kashata ce bin muhsan dan muhsan ahbaratu ta ba shi labari annaha cewa ita ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi ibnin lahadi ɗanta ƙad alaƙat alaihi min al'uzurati ta yi wato masa magani saboda uzura wannan ciwon wato makogoro faƙara sai ce ita ƙulla ku ji tsoron allah alama ta daga runa a wulatuku a bisa wato da kuke tura ‘ya'yayenku bi hazir a alaƙa da wa'annan wa'ato wajen wa'annan wato magunguna alaikum bi hazir hudul hindi na umarce ku da yin amfani da wannan itace na hindiya fa inda fihi sab'atu ashfiyatin fa inda fihi sab'ata ashfiyatin akwai maganin cututtuki guda bakwai a cikinsa min ha a cikin magunan zatul jambi cutar bangare yurid yana nufin alkusta wato shi maganin kenan yani alkusta kaga wasu ce kusta da kafi wasu kuma su ce kusta da kafi ƙara ya ce wahiyar lugatin in ka ce kusta ɗin ma wata lugace in ka ce kusta wata lugace dai kusan dai abu ɗaya ne amma wato buluga ce musta'araba ba larabci ba ce حدثنا عالم حدثنا حماد قال قرئ علي على على ايوب من كتب ابي قلابه هو wato arimin ya zantar da mu ji buhari ya ce cewa shi kuma hamadu ya zantar da shi ya zantar da su kala ya ce ƙuri ala ayyuba an karanta wa ayyuba min kutuba abi kilabata daga littattafan abi kilabata minhu daga cikin sama haddasa biyu abin da ya zantar da shi wa minhu yana daga cikin abin da aka karanta a cikinsa makuri alaihi abin da aka karanta alaihi a kansa wa kana haza wannan ya zama fil kitab a cikin littafin an anas ya karɓa daga shi kuma wato abin da yake cikin littafin an karɓo shi ne daga anas anna abadal hata cewa abadal hata wa anas ibn nadri da anas dan nadri kawai yahu sun masa lalas wakan wahu abu dalata abu dalata ma ya masa lalas biye da yi da hannunsa wa kala abbadu bin mansur abbadu dan mansur ya ce an ayyuba ya karɓo daga ayyuba an abi kilaba daga abi kilaba an anas bin malik daga anas dan malik kala ya ce azina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ahli bait min al ansari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya izini ga wasu masu gida daga cikin mutanen madina ansaru an yarku sai ruƙiya min al'ummati saboda zazzabi wal uzna ciwon kunne qala anas mal anas yace kuwitu amul lalas min zatil jamb daga wannan zatil jamb din wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hayyu a lokacin da aka yi manzo Allah yana raye wa shahidani abu dalhata abu dalhata ya ganni ya halarce ni wa anas ibn nadir da anas dan nadir وزيد بن ثابت زيد بن ثابت وابو طلحه الكواني يا ابو طلحه الكواني
باب باب حذف الحفيظ في مستكتب الدم حدثني سعيد بن خير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن البخاري عن ابي هازم عن سهل بن سعد السائدي قال لما كسرت على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء به وصفه وكسرت الواء يده وكان علي يقطع بالماء في الجن وجاءت فاطمه تغسل عن وليه الدم فلما رأت فاطمه ان الدم يزيد على الماء كثرة عمدت الى حسير فاهلكتها والقتها على جند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع الدم
babu hargil hasiri babin kona tabarma liyu sadda bihiddan don a toshe wato jini zubar jini daga cikinsa amma fa ba irin tabarma wannan ta ta roba ba tabarma da ake yin ta ta kaba har yanzu ana yin amfani da ita shiga shiga kawai har yanzu ana yin amfani ko yanzu aka kona ta za ta yi wannan amfanin irin ta dai kaba ba ta ba ta roba ba irin ta yanzu حدثني سعيد بن أفير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال سهل بن سعد الساعدي يشي لما كسرت alara asir rasulullah sallallahu alaihi wasallam albaidatu yayin da aka wato karya kwalkwali akan manzala sallallahu alaihi wasallama eh ina jin wato yakin uhud kenan da aka karya masa kwalkwali wa udmiya wajhuhu aka jinatar da fuskarsa wa kusira wa kusirat rubaiyatu aka karya hakorinsa wa kana aliyu wato aliyu sayyidina ali ya zama ya hatalifu filma'i yana ebo ruwa ebo ya koma ebo ya koma filmi janna a cikin garkuwarsa waje at fadimatu ita kuma na na fadima ta zo taksilu tana wanke addama jini an wuce shi gaban fuskar mazala sai na ali yana ebo ruwa na na fadima tana wankewa falon mara at fadimatu alaihi salamu dama ya zidu yayin da na na fadima amince ta fita gare ta daga cewa jinin karuwa yake alal mai akan ruwan kasratan yawa wato ya karu da yawa to amadat ila hasirin sai ta nufi wajen tabarma ta ɗauko wata tabarma ta yanko ta fa aharaka ta sai ta ƙona tabarmar wa alsaqat ala juhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ta ɗau garin tokar da aka ƙona tabarmar sai ta ɗanfara shi akan ciwon da maza layaji inda jinin yake zuba fara ƙaddamu sai jinin ya tsaya hamiyar fati اللهم صل على سيدنا محمد ولا تنا بنا الحمد لله آمين